أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه وحبيبه وخليله سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هدي إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ɗan uwa masu yawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za mu ci gaba da karatun kawkawar sa'i an tashi akan alkitab an fara akan alkitabul awwal ko Na'am.
to yace alkitabul awwal littafi na farko an ya gabata dai gare mu a baya cewa wannan littafin ya kunshi kutubai guda bakwai littafai har bakwai wanda na farko shine akan qur'ani na biyu akan sunna na uku akan ijma'i na hudu akan kiyasi haka dai ah, fit- ah, fil kitabi to wannan littafin na farko akan wato qur'ani wa mabahisil aqwali da kuma yanda ake ba- bincike akan magana Na'am.
bincike na magana amma alquranu hahuna fal munzalu ala nabiyyi mu'jizan yufassalu baji tilawatin wa minhu basmala la fi mala'atin wa la ma naqala ahaduhum ala sahih fihima والصبر قد للتواتر انتمى وقيل إلا هيئة الأداء قيل خلف اللفظ للقراء وخلف اللفظ للقراء والمعروف أن الشواذ لم يبه قراءة بها ولكن الأصح كعمل في الكتاب الكتاب وأنها التي وراء الأثر ولكن يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى وما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عندما يستند ثم أخبرها الله المجمعين إن لم يكن مكلفا بالأمل وأن بالقرائن الأدلة نقلية تدل كلها to ammal kitabu ammal qur'anu hahuna amma abinda ake nufi da qur'ani anan a usulul fiqh wanda qur'ani akan ambaci qur'ani ta bangarori daban-daban akwai abinda a ilimin tauhidi in an ce qur'ani shi ake nufi akwai abinda a usulul fiqh in an ce qur'ani to wannan ake nufi akwai abinda a fiqhun an ce qur'ani shi ake nufi akwai wanda idan a ulumul arabiyyah ne aka ce qur'ani to wannan ake nufi shi yasa wato duk dai qur'ani qur'ani ne amma misali kamar malaman lugga ko malaman nahawu ta yi tsero sun kafa hujja da kira'a wadda take shazza amma misalin nan gaba za mu ji akwai saɓani tsakanin malaman usulul fiqh yalla kira'a shazza za a iya kafa hujja da ita kuma za a iya kafa hujja da ita ba shi yasa aka ce tarifin yakan bambanta Ah, to abinda ake kira qur'ani dai a nan a usulul fiqh fal munzalu ala nabi shine abinda aka saukar da shi ga annabi da aka ce abinda aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo ya hada da duk abinda aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam daidai wanda yake hadisi kursi ne ko ko hadisi na bawi ko qur'an tunda dai dukkanin su saukarwa akai ga annabi to da aka ce mu'ujiza halin kasancewarsa ya gaje da halitta to sai aka fi da hadisi kursi aka fi da hadisi na bawi sallallahu alaihi wasallam a shi yasa da aka ce munzalu ya hada da duk abin da Allah ya saukar amma da aka ce alal nabi sai ya fidda abin da aka saukar ga annabawa da suka gabata Na'am.
su wannan daban a da aka ce mu'jizan sai ya fidda abin da aka saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallama a, wanda yake ba dan ijazi ba kamar hadisi kursi kamar hadisi na bawi yufassalu da yake ake rarrabe shi wato ake rarrabe shi wato wanda yake su ma'anai ake rarrabe shi eh, wato yake sura sura aya aya aya aya akwai wata rusa yufarran da wani a ciki yakan zamo ya fi wani baƙi tilawati wanda ko har yanzu ana karanta shi shi yasa ƙur'anin da aka shafe karanta shi wannan ba a kiransa ƙur'ani a nan a usulul fiqh eh wa minhu basmala bismillah tana cikin ƙur'ani duk farkon sura daga surorin ƙur'ani 113 lafi barata amma banda farkon bara wanda wannan shi ne masabar imami shafi saboda cewa sahabbai allah ƙara yadda gare su sun rubuta sura a farko sun rubuta bismillah a farkon kowace sura daga surorin ƙur'ani kuma da suka tashi rubutawa sun rubuta ta da irin tawwadar da ake rubuta ƙur'ani kaga ko yanzu an za a rubuta bismillah da irin tawwadar da ake rubuta ƙur'anin ake rubutawa amma yanzu kamar maganar sura za a ce suratul kafirun makkatun haya wannan za a rubuta da jattan wada eh saboda me saboda wannan ba cikin qur'ani wala ma nakala banda amma a surar bara banda a suratul bara wannan shi mai asalin littafin nan tajuddin suki ya kawo magana haka aka da ma shi da zaludin suyuri da yake wannan waken ya kawo magana haka amma muka duba kamar sai Abdullahi Alawi mai marajin su'ud wanda shi ya yi ne bisa masabar imamu malik yake cewa walaisa lil qur'ani tuzal basmala wa kaunuha minhu al-hilafi nakala wa ba'ruhum ila al-qira'ati nazar to a wala ma nakala ahadu hakanan kuma abinda aka ciro ta fuskar ahadiyya ba a kiransa qur'ani sai abin da yake an ciro shi mutawatiri ala tsaye fihima wannan matsalolin guda biyu da aka faɗa na magana cewa bismillah tana cikin qur'ani a kowace sura a farkon kowace sura daga surorin nan ɗari da goma sha uku da kuma cewa qur'ani wanda yake ahadi ba a istiransa a matsayin qur'ani to shine zancen da ya fi inganci a matsalolin nan guda biyu wasu kaɗan littawa turimtama illa iyaka a nan shi kansa imami da suyudi da ladadin da suyudi sai aga maganarsa ta yi karo da juna maganganunsa sun yi karo da juna saboda a nan ne ya ba asalinsa na cewa ƙur'ani wanda yake ahadi ba a ɗaukarsa a matsayin ƙur'ani amma a littafinsa al'itƙan fi ulumin ƙur'an a nan ya faɗa cewa a'a ai hata abin da aka ciro ahadi za a ɗauka a matsayin ƙur'ani hatta abin da ke an ɗauko shi a hali za a ɗauka a matsayin ƙur'ani wanda wannan ya fi dacewa da maganar ibn jazari wanda ake wani ƙabi da hatibatul ƙur'ani dan ya faɗa a farkon kitabin nasharu cewa duk kira da yake ta dace da tsari yadda larabawa suke faɗar magana ko da ta wata fuska ne kuma ya zama ta dace da ɗaya daga cikin masahifai usmaniyai kuma ya zama tana da isnadi ingantacce to za a ɗauka kira a ce ingantacciya wadda dole a karɓe ta a matsayin ƙur'ani kaga nan bai ce sai ta samu tawafiri ba kuma yadda a ɗayi batun na shari ko a muƙaddama ta sai yake faɗa fa kullu ma wa faqa wancan nahawi wa kana li rasmi jibalan yahwi wa sa'a isnadun huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatul arkan wa yasu ma tallu ruknun asbiti shuzuzahu law annahu fi sar'ati to a wasabu kira'o'in nan bakwai kira'ar nafi'u makarancin mutanen madina wanda shi nafi'u iya fati ijira ta 169 da kira'ar abdulhamdu kasirin makarancin mutan makka wanda shi iya fati ijira ta 120 da kira'ar abu amrin al'ala makarancin mutanen basra wanda shi iya fati hijira ta 154 da kira abdullahi amir makaranci mutanen dimishka wanda ya wafati jira ta 118 da kira asimu na kufa wanda ya wafati jira ta 127 da kira almadirinsa hamza shi ma dai na kufa wanda ya wafati 156 da kira akisa'i makarancin kufa shi ma almadirin hamzatu wanda ya wafati jira ta 189 to kira wa'annan guda bakwai littawaturin ta ba ta danganta ga tawaturi kan a yanke kowace daga kira'o'in nan guda bakwai mutawatira ce wakila amma akwai wani ƙauri na cewa a'a ba wai komai bane a cikin kira'o'in nan bakwai yake mutawatiri ilahi a taladai banda kamar sifar bayarwa kamar madda ko yamala ko tafifin alhamza to wannan bai samu tawaturi ba wanda wanda ya faɗi wannan magana shine ibn hajar malamin nan babba maliki amma an masa rabi kwarai kwarai musamman ibn jazari ya yi masa dogon rabi wakila wasu suka ce hulfan lafzilil qurra'i irin bambancin lafazin dangane da kirawoyi kamar misali a ce wannan maddar a ja ta kwarai ko a ja ta matsakar zakiya da makamancin wannan to wannan bai samu tawaturi ba shi ma wannan kaulin na abu shama ne abu shama da ibn al-hajib kusan sau'i ne wa fatun su ba nisa ibn al-hajib ya wafati dari shida da arba'in da shida shi kuma abu shamata malami imamun nawawi ya wafati dari shida da sittin da biyar shi yasa tsakaninsu a wafati shekaru goma sha tara ne shekaru goma sha tara ne illa iyaka ibn al-hajib maliki ne abu shamata wanda shi kashe shi ba aka yi a masallaci aka je aka soka masa wuka har ya mutu to shi abu sha mata shafi'i ne to a wa ajma'u malamai sun gabu shi ma dai wannan kaulin nasa ibn al-jazari yayi masa dogon raddi yayi masa dogon raddi kuma wanda yake so ya ga ƙarin bayani da ciro abin da shi ibn al-jazari ya faɗa a nan da abin da su wa'annan malamai suka faɗa to ya duba littafin nan manahilul qur'an manahilul irfan fi ulumil qur'an na abdul azim zurqani wanda malami ne wanda ba a dade cancan da yin sa ba na karni na cikin malamai na karni na goma sha hudu wa ajma'u malamai sun gamu gaba daya an sami ijma'in malamai anna shawazza cewa duk wata kira wanda take shaza dai ba kira biya ba daidai ba ne a yi amfani da ita wajen karatun ƙura'ani ƙira'a wadda take shazza a kamar ƙira'ar hassan basari masalan ko kuma ƙira'ar amashu ko kuma ƙira'ar ibn muhaisinin ko ƙira'ar yahaya ƙira'o'in nan guda hudu wanda ta zama cikon sha hudu fabul muhaisinin huwa al-bakiyu awwaluhum fal amashu al-kufi yusuf min al-basri al-harani al-hasan al-thani wa yahya al-thani wannan kirarin nasu a shazai ne to ba daidai bane a ce za a amfani da su wajen karatun qur'ani ko a sallah ko a wajiyar sallah walakin al asa sai dai zancen da yake yafi inganci kamarin filiti jaji tijiri tana gudana kamar hadisi dangane da cewa a iya kafa hujja da ita ƙira'a ko da shaza ce a wajen hukunci a iya kafa hujja da ita wannan ƙaunin shi yafi inganci sabanin wato yanda cewa Allah dan fodo yake faɗa alfiyatul usul ko cewa wa in hala wa fil qur'ani shartu hutawato fa in wa in hala fa la ikraru zahiru الشافعي بحرف أي رأتي بحرف نير رأتي لا بأقل همة للآتي بأن ذاك بسي مسلمي من القرآن نحن لم نسلم شيء إمام مالك أنا أقول رواية بي daga gare shi akwai ruwaya wadda ibnu asif mai tufa ya ambata a littattafansa guda biyu na usul fiqi da mahaya ulusul da kuma murtakar usul wanda ya faɗa cewa wajen imam malik kira a sha zama ana kafa hujja da ita hayye nuni ga yadda imam malik allah kare da gare shi ya kawo kira a sha za a muwadda don ya kafa hujja cewa akwai kira'a inda Allah yake cewa zanu jal salati fas'au ila zikrillah akwai kira'a shazza fawru ila zikrillah wajen amfani da wannan kira'a shazza wajen fassara kira'a mutawatira fas'au ila zikrillah ashe kenan a bisa wannan kira'a shazza ma hujja ce wajen Imam Malik amma shi mai asalin alfiyatul usul wato sharifut tilmisani da kuma shi shawarar mai alfiyatul usuli su yadda suka nuna shi ne cewa a kira'a wadda take shaza ba hujja ba ce wajen imam malik shi yasa akwai ruwayoyi kenan daga imam malik su dai shafi'awa suna ganin kira'a shaza a iya kafa hujja da ita kamar yadda ake kafa hujja da kira'a mutawatira shi yasa suka kafa hujja da hadisin aisha kana fi ma unzila min alqur'ani an surara'atin yuharrimna fa nusina bi ashurara'atin يهرمنا فنسينا بهمس المعلومات وأنها التي وراء العشر hakanan zancen da ya fi inganci shine cewa ƙira'a wadda take shazza ita ce wadda bata samu shiga ƙira'o'in nan goma ba ƙira'ar da ba ta cikin ƙira'o'in nan goma to shazza ce shine kamar misalin da na yi ɗazu ƙira'ar hassanul basari ko kira'ar ibn muhassinin ko kira'ar yahaya ko kira'ar amash to duk wa'annan kira'o'i ne wanda suke shazzaitin da suna wajiyar kira'o'in nan guda goma ولا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبان zuwan abinda ba shi da ma'ana da za a iya bayyanawa bai halatta ko a ƙur'ani ko a hadisi ƙur'ani allah ya saukar da shi ne don al'umma su fahimta to meye amfanin a ce an saukar da abinda bai da ma'ana da za a bayyana shi yasa komai na ƙur'ani yana da ma'ana haka na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi fasahar halitta Allah bayan za a ce an samu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai da ma'ana wanda za a iya bayyanawa wannan shine masabar mafi yawan malamai ko malamai ma gaba ɗaya wanda ake isna da su amma shawiyawa suka ce ai tayu a samu a ƙur'ani abinda bai da ma'ana ko abinda za a iya za a kasa gane ma'anarsa kamar irin sai farkon surorin nan 29 alif lamim alif lamre alif lamim re da hemim da sauransu to amma aka ba su amsa da cewa ai irin nan wayan harkon kansu sunayen surorin ne kuma cewa da abin da suke faɗaka ruwa zuwa gare shi shi yasa ba a ce ba su da ma'ana ba ba a ce ba su da ma'ana ba to a cewa zahiri yi ƙarfi sanu bilal ne haka nan bayan da za a ce a ƙura'an ko a jisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya zo wanda za a ce ana nufin wani abu daban ba zahirinsa ba ba tare da wata hujja ba to wannan baya yiwuwa in aka ga wani abu ya zo a ƙur'ani ko a hadisi wanda za a ce ba a nufin zahirinsa to wannan sai an samu dalili akan haka yanayin shi yasa a gane yadda wasu suke suka akan masu tawili suke cewa ai suna kawo da magana Allah ne ko magana manzon Allah daga abin da ake nufi da ita to abin da su gane ba shine masu tawilin nan ba sa yin tawili sai da dalili yawwa sai da dalili shine ake yin tawili yanzu misali aya qur'ani Allah yana faɗa wal mutallaka fi tarabbasa bi amsinna salasata qurur wal mutallaka duk wata mace da aka saki ya tarabbasna wajibi ne ta zauna da ta tsarki uku ko ta jini uku to yanzu wannan haka yake a gaba ɗayansa ana nufin zahirinsa nan ce ana nufin zahirinsa sai a ce ta yarinya karama wadda ba ta fara jini ba in an sake ta sai ta zauna ta yi tsarki uku ko ta yi jini uku a ta macen da yake ta daina jini ta tsufa to ita ma sai a ce haka kenan a aka ce to ai ba haka ake nufi ba saboda akwai wani dalili da ya nuna cewa wannan ko da yake ami ne amma za a yi tafisinsa shine kamar misali ayat suratul azabi wanda ita ta nuna cewa macen da aka aure ta ma aka sake ta kafin ta tare kafin a ce mijin ya sadu da ita to ai wannan ba maganan ma a ce sai ta yi wata idda ko ya yanzu na mu za na kafin mu'minati suma dallaqatum hunna in ga bidan taba su hunna fa malakum alaihinna min iddatin atadduna ko atadduna kuma to hunna sarro hunna sarajin dalila sannan ayoyin suratul laji sai nuna cewa mace da ita ta daina jini in an sake ta ta je ta yi wata uku wallahi ya yi sunan nan mahiri min nisa kuma yana kafin fa'ida tun da salasa ta ashu wadda ma bata fara ba ita ma dai haka hukuncin ta yake aka ce ko mai ciki sai ta je ta yi idda da haife ciki wa wulatul hamali ajal hunna an yawra ana hamda hunna inda man yutabar wurin wanda ake dogara da su sun ma'asahuwa sannan zancen da ya fi inganci a baƙa'ul mujmal cewa a iya samu a ƙur'ani ko a hadisi a nassi wanda yake mujmali amma a ci gaba da zama mujmalin ba a yi bayaninsa ba illa bai kuma kallafan bil'amali matuƙar dai ba a yi takalifi da aiki da shi ba amma wanda aka yi takalifi da aiki da shi ne to wannan ba makawa sai an yi bayaninsa ko dai a bayanin nasu a ƙur'ani ko kuma a yi bayanin nasa a sunna amma akwai wasu daga malamai da suka ce a ai ma ba da za a samu mujmalin ya dore bisa ijmalin nasa ba tare da an yi bayani ba tunda wato in ba a yi bayanin ba ya zo kama ba a cika addini ba tunda akwai wani abu da ake bukatar sai an san shi ko sai an yi bayanin sa gashi ko ba a yi bayanin ba bayan ko Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa amtamtu wa atmamtu alaykum ni'mati وعند بالقرائن الأدلة نقلية تدلتين كلها sannan zancen da ya fi inganci shine cewa dalilai halin kasancewa ta nakaliyai ta iya ba da sani na sakankan cewa gaba ɗaya bil ƙara'in idan ta haɗu da ƙarina idan ta haɗu da ƙarina dalilai ta iya ba da hujja ta sakankan cewa idan ta haɗu da ƙarina ko da ta zamo idan ba don ta haɗu da ƙarinan ba hujjar da za ta bayar ba ta sakankancewa ba ce ina misali yanzu in muka ɗau ayar suratul nisa'i fahimta huma a tsabar kuminan nisa'i wasu ne wasu la sauru ba a nan yayu ayar a ce tana nufin kwaye a wurin mata biyu ko uku uku ko hudu ko kuma ku auri biyan ku hada da ukun ku hada da hudu to amma a nawa kenan ya zama kenan sai an kai tara ma kenan ko to amma a wannan akwai yiwuwar a ce aya tana nufin haka amma ganin cewa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da aka rawaito daga sahabbai suna ayyana ko suna tabbatar da cewa musulmi bai da dama a wakaci daya a ce ya aure fiye da mata hudu sai zama dole wannan ma'ana daya ita kaɗai za a ɗauka waccan ma'anar ba za a ce to ai yanda aya ta zo ta yi haka ɗin ake nufi ba ta yi wannan sai a kau da ita ba mai yiwuwa ba ce da mai yiwuwa ce da mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya musulunta yana auren fiye da mace hudu cewa wajibi a kanka ka je ka zaɓi hudu a cikinsu ka rabu da sauran ba yayin da sai je ka zaɓi tara ka rabu da sauran ko amma ba haka yace ba a sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a cikinsu an samu masu matuƙar sha'awa aure an samu irin jika annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hussein wanda yake mai yawan aure ne amma dai bai taɓa haɗa fiye da mace hudu ba an sami irin mujera wanda yake cewa yiwu ai hudun ma dai dama-dama ne ya ce wanda yake auren mace ɗaya yiwu ai shi ne matar matar ita ce mijin mai auren mace biyu kuma kawai an tsaye da shi ne a matsayin alkali alkalanci kawai zai ta yi rafari ne rafari ne ya ce wannan ta ta ta yi suko wannan wannan ba ta yi suko ba ko kuma kuma ya ce wannan ce ta yi suko wannan ba ta yi ba mai auren mace uku kuma ya ce to ai abin da yake faruwa sai biyu su ware su kyale shi da ɗaya shi yasa ba shi ke tafi da gida ba da shi ake ce dama dama ma dai hudu ai hudun ma dai da aka bata dama dama ne inda mu gira tun mushi uba ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam amma kaga dai ai bai ce a aure fiye da hudun ba a shi kenan dole wannan ayar a ɗauka kan cewa ba wai ta ba da dama a wuri mace tara a wakaci ɗaya ba to sai a tashi almandu wal mafhum to alhamdulillah ai ai ne ya kai baiti ko ko ya kara saba ha sha biyu baiti nawa aka ce za a ringa na yawwa inda dan zara fassara aya ne akwai yiwuwar a ce haka din ake nufi to amma duban yanda duk manzala sallallahu alaihi wasallam bayyana sahabbai suka bayyana wannan yiwuwar takau wannan yiwuwar takau tunda ai ba ma kawai ba au ba ko da ba au din aka ce ba idan ba dan wannan karenun ba da har yau yiwuwar tana nan yauwa har yau yiwuwar tana nan amma wannan karenun su ne suka kore yauwa akwai mai tambaya cewa daidai ne idan liman a sallah ya ce alai sallahu bi akan alhakimin mamumai su ce bale wa nahnu ala zalika min shahidin ai daidai ne akwai hadisin ma da ya zo da haka kuma hakan su samu malaman mu wasu ne can da ba haka suke bi ba suka lakana wasu cewa an yi haka ba daidai ba ne domin su duk abin da bai dace da fahimtar su ba to ba daidai ba ne a addini to da aka ce daura sami saƙido wanda ya zo a littafin ta'alimin muta'allim yake tambayar ma'anarsa shi kuma wannan abin da ake nufi yadda malamai suke faɗa kamar wanda yake ya yi wasiya a ba wane sulusi a dukiyarsa sai ya zama shi kuma wani da aka ce a ba sulusi ya wasiya shi ma cewa to shi ma in ya mutu wancan wanda ya masa wasiya da sulusi shi ma ya masa wasiya da sulusi yanzu in an ce na farkon idan ya mutu in an raba dukiyarsa tara za a ba wannan uku a ciki to amma shi din ma shi wanda aka yi wasiya gare shi ko uku shi ne sulusin tara to ai shi ma kuma ya yi wasiya ga shi wannan din da sulusi a sulusun uku ɗaya kenan shi yasa ake nan wannan ɗayan shi ne sahamin daure wanda zai tashi daga rabon wannan ya koma wancan rabon na asalin dukiyar wannan shi ne sahamin daure ya zama kenan shi wannan a maimakon a ce ya samu uku a cikin tara ya samu biyu a cikin tara ne wannan wannan ɗayan shi ne sahamin daure ɗin kenan to alhamdulillah amin allah ganar da mu gobe saboda bude gobe za mu yi azumin nasu shawaɗan nasu shawaɗan ya sa gobe da allah karatun da ake yi sai dai wata litinin ɗin ta sama in allah ya kai mu karatun hadisi da ake yi amin allah ya mana ilhamar biyayya gare shi da ƙanin biyayya allah subhanahu wa ta'ala ya kare mana dukkan lamura azumi da yake tahowa allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana lafiya da kore azumta irin yadda a bara a azumin aka yi fama da abubuwa daban-daban yawan laurori yawan mace-mace rashin sakar da al'umma ta kai har rufe kasuwai to allah ya maganta mana wannan kan allah ya sa irin wannan ya sake afuwa kada allah sa irin wannan ya sake afuwa allah ya sauka mana da albarka komai namu da sana'o'i namu da kasuwanci namu da noman mu duk wata annoba da duk wani bala'i da duk wata musiba Allah ya juyar da ita daga gare mu Allah ya juyar da ita daga dukkan musulmi a duk inda suke Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da sa kawo sa'ani da alheri karanta fatiha ɗaya da salatu fatiha uku